بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kenan wannan shi ne darasinmu na shida zama na uku darasi na shida zama na uku muna magana akan shirka nau'in shirka babba da malam ya kawo mana ko yace daga cikin nau'ukan shirka babba shine littafin mu'addurusul muhimma li ammatil umma ka zuwa kasa tana a audio da'awul amwat roƙon mamata ba a roƙon mamaci ko da ko annabi ne shi shi yasa an je kabara nan sallallahu sallama ake yi ba roƙo ba kaga wani ya daga hannu ya ta roƙo kuskure ne wal asnam ko gumaka daga cikin gumakan zamani akwai bokaye ko ba haka bane wani yanzu ko aure ba zai iya ba sai an mai duba kasuwa a ce ga kaya an kawo zaka sara ya ce ba zai kira malam a duba mishi waɗannan kayan akwai haske ko babu ai ga duhu nan ka daukan makanka ka daukan makanka duhu ko ba haka bane mutum ya daukan makansa duhu da halaka kamar yadda ake magunki sujada a dan kana da bokan da ke ma duba mai bambancin su goma kan nasu suna cewa ne su jawo musu amfani su tunkuɗe musu cuta kai ma kuma abin da kake boka ya ba kenan ka dauke su asnam wal istighathatu bihim da kuma neman agaji garin su al istighatha shine mutun ya shiga wata matsala ya nemo mafita to mutun yazo ya ce shehu cece ni mutun ne faɗi ce shehu cece ni shi sa ni dai da muka je Sokoto Allah ya taimake mu da muka je hubbare ko gubbare wani kuke cewa hubbare ne hu ne ba gu ba to Allah ya kara mu Sokoto lafiya wato sai na so in dan goge Sokoto sai in tuna professor masu Sokoto sai gaba na ya faɗi Allah ya taimaki manyan mu muna gaisuwa da jinjina amma mana hakuri kadan afallahu amma salafa ko ni inda Allah ya taimake muna zuwa ina ga suna ganin mu da dagagin wanduna da gemu suka suka rika bata rai suna dauke kai na ce kwarai sunna kenan ko ba haka bane da sun ganka sun san wannan ana da abinci a jikin shi ko ba a da shi wani malamin mu shi da ke Allah bai mai wannan sifan ba sosai yana zuwa ya girme mu amma bai da jikin tsufa sosai sai wani tsoho ya ce zo yaro sa sadaka ka roki shehu aka yace mai sa sadaka nan ka roki shehu yace a'a ni na zo ne in kawo ma shehu ziyara shi in roƙa mai gafara eh in roƙa masa gafara don shehu ke bukata na a yanzu shi ne sai zo ya ce ba ka da rabo ba ka da rabo yaro wuce ba ka da rabo ko kano ba ka da rabo shi ne ce dai wannan rabon ne ka a same ta wallahi da muka je ni dai da na je kabarin shehu dan fodiyo da ba kuma zan ƙara komawa ba eh dama zuwan ta, ta menene ta yi masa addu'a ne da kuma izina to da an yi daga nan mun addu'a Allah zai amsa ka kuma uzuri ya sa in koma ko ya hakuri aninya na dai ba komawa amma kila masra ta sa a koma kila mu koma an fahimta ko yawwa ka samu tanakudi to dan haka wallahi mun shiga wurin kabarin shi mun tadda wani tsoho yanda yake addu'a wallahi bai san mun shigo ba bai san mun shigo ba nace ma na gefe na wannan mutumin na faɗa dan yaji akan shi na tsaya na ce bawan Allah da za ka yi rabin wannan ga Allah da bukatanka ta biya tuntuni da ka yi rabin wannan tadabburin da ilhafi naciya da magiya ga Allah da Allah kai ma ba wannan ginin ba wallahi da tuntuni baka cikin matsalar da kake ciki da tuni an gama matsalar malam to ka duba Allah ka gani kaɗan magiyar da kai kaɗan in dai zuciyar na da kyau sai ka ga Allah ya amsa Ibrahim ibn Adham aba Ishaq Allah ji kansa da rahama cikin magabata ne kwale-kwale aka shiga katuwa na ruwa sai ruwa ya rinka juyawa daga nesa yana tahowa zai zo ya halakar da su masu kuka na kuka masu roƙon Allah na roƙon Allah shi kuma bawon Allah bai ce makuwa komai bai na kan itace dan kututturan itace sai bacci yake yi ya ta da kai da itace a cikin tsoratan wani ya ganshi ya ce haza aba Ishaq ice ga ga Ibrahim bin Adam ij'alhu yad'ullaha lana kusan ya shi shi ma ya roƙa mana Allah shine sai wani ya taba shi ya farka yace atara man nasu fi ya ba ishaq kana ganin halin da mutane suke ciki kuwa ud'ullaha lana kai ma roƙa mana Allah kaga da sun yi shirka sun ce kai muke jira ka roƙa ba zai yi ba amma su ma sun yi ne sai suka ce roƙa mana Allah da ya daga kai ga lalle ga halaka ne kun san me yi Allah sarki manya sai daga hannunsa ya ce ya rab ƙadar aitana ƙudratik ka nuna mana ƙaddarawanka da ikonka wannan ruwan ikonka ne in ba kai ka sa shi ba bai isa ba fa'arina afwak yanzu kuma ka nuna mana ilaran gwamenka da tausayinka sai ya sauke hannu suka ce wallahi ba su gane ba tsakanin sauke hannun shi da kwanciyar ruwan wanne ya riga wani kawai sai mai da kanshi kan itace ci gaba da wacce in ka san waye Allah baka da kes baka da kes wallahi baka da kes kananan kwari irinmu ni wallahi in je na daga ne addu'a wallahi ban ƙara shanka na rantse da girman Allah duk abin da na san na daga na roki Allah da gaske na shiga serious mode na roka wallahi ban ja da baya in yi zan yi na tafi kenan so da na san duk abin da zan gani a hanyar na alkhairi to balanta na wadancan manyan waɗanda sun ci dubu sai ceto ba irin mu masu da gwalgwalniya da shakuɗaɗɗiya da zanubai kata-kata ba ai in za ka yi addu'a Allah fa Allah ne wallahi Allah Allah ne kuma karkai shakka in ka yadda arzikinka na wurin wani wanda ba Allah ba arzikin nan ko na duniya ko na lahira to ka tafi ka samu matsala matsalan mai ruwan bula wanda ba a fita amma in za ka yadda Allah ne mafita to wallahi makiyinka zai za ka zama masa sawun keke wai ba a ƙara gane gabanka ko bayanka sannan wata matsalan in ta taho sai ka tsorata sai ka rasa ya aka yi ma aka fita baka sani ba ya aka yi ka fita ma baka san yadda aka yi ba to kaga wannan matsayi ne da ya kamata kar a rinka kiran matattu sannan bakance wanda duk mun sha maganar su a irin abin da yake na babubbukan su mu dauki na gaba kada lokaci ya kure mana menene shi sai ya ce mene wa min adwa'ihi ko eh amma shirkul asgar والنذر لهم وال... و... يوا to dan haka sai yace amma shirkul asgar dangane da abin da ya shafi karamar shirka fa huwa ma sabata bin nususi min alkitabi aw sunnati tasmiyatuhu shirkan walakinahu laysa min jins shirkil akbar abin da ake ce ma shirkul asgar karamar shirka kun san bayan tauhidi an dinga yin sa kenan eh saboda an kira ruwa an samu baro an samu baro ta kuma haka za a yi ta tayi haka za a yi ta tayi da ana fada da masu cewa ai maulidi a ce ga ɗan daudun annabi to yanzu ma an zo maganan tawassuli da waye da sauransu to haka za a yi tayi har annabawa Allah yana tunatar da su game da abin da ya shafi aqida aqida da tauhidi mun ka annabi Yusuf alaihi annabi Yusuf alaihi salam ajiya da ya ce ɗaya da zai fita da gidan yaro uskurni inda rabbi ka fa'ansafu shaitanu zikira rabbi falabisa fi sijin bidi a sini ko mahaifinsa kun ga shi da yi wannan sai aka jarabe shi haka ne amma mahaifin annabi yusuf ɗin shi kuma da ya hayo network ɗin sosai ya ce inama ashku basti wa huzni ilallah kukana da damuwana ina kai su ga Allah ne sai gashi ya dawo yana gani kuma ka damai da annabi yusuf ba tare da yaje gidan yaro ba wannan ke na maka lafiyar aƙida an fahimci magana in kana da aƙida ingantacciya a buga a raya wal aqibatu lil muttaqin wallahi nasara sai ta zo maka nasara ce ta zo ma karka damu dan kai riko da aƙida ka samu makiya da yawa ba matsala bace karka damu dan kai riko da aƙida kaga ku ɗan kaɗan ne dama haka abin yake alfirkatun najiya a fa'ifatul mansura wanda zai ma Allah abin da yake so ɗan kaɗan ne baka ji wani yana ɗawafi ya rinka ce Allahumma ja'alni min alqalil Allah ka sa daga cikin ɗan kaɗan sai na Umar yace kai zo me kake nufi ɗan kaɗan ga jama'a da yawa ka ce a sa kai ɗan kaɗan yace eh baka ji Allah ce qalilu min ibadiyar shakur ba walakinna aktsaran nasi la ya'lamun mafi yawan mutane Allah ce ba su sani ba, to idan anan ka ce Allah ya sa ka a cikin ‘yan kaɗan, kenan Allah ya sa ka a cikin wanda suka sani. Idan ka ce ƙalilun min ibadiyar shakur, ‘yan kaɗan ke godewa ka ce a sa ka a kaɗan, Allah ka sa ni cikin masu godiya kenan. Ina fata an fahimci wannan, to kun ga ba ƙaramin ba ƙaramin abu ba ne, to shine malam ya ce, amma shirkul asgar, idan aka ce shirka wadda take mafi mafi mafi kankanta fahuwa ma tabbata bin nusus shine duk wani abin da aka sami ya tabbata a nassi menene nassi alqur'ani ko hadisi shine sai malam ya fassara mana yace minal kitabi aw sunna ma'ana duk wani abin da ya tabbata daga alkur'ani ko ya tabbata daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji an faɗe shi an ambace shi bi tasmiyatuhu an kiraye shi da suna shirkan a matsayin shirka kaji an faɗe shi alkur'ani an faɗe shi a hadisi an kira shi da suna shirka walakin nahu laysa min jinsin shirkul akbar amma ba a same shi a cikin nau'ukan shirka wanda suke mafiya girma wanda muka faɗa ba an ce shirka ne amma mai yinsa ba a ga yana bauta ma wani Allah ba kun gane maganan ko ita wancan ai ana bau ana hada Allah da wani ne a cikin bauta yanzu wanda yayi riya misali kaga ai ya yarda Allah ne abun bauta bai hada shi da wani ba sai dai ya shigo da wani abu wanda ba shi ake so ba mai lalata ayyuka shi ma sai dai shi ba zai dawamar a wuta ba to shi ne sai malam ya ce duk abin da ba a faɗe shi da jinsin shirka mai girma ba sai ka misali ya ce kan riya kamar yin abu don mutane su gani da kuma matsalar shi ne su mutane ba za ka iya abu dukansu su gani ba duk iyayenka wallahi duk yinka don a san ka duk yadda kake ganin an san ka wani wallahi har ka mutu ba zai san ka wallahi har ka mutu wani ba zai san ka ba kai sallan gawanka wani zai zo a yi sallan gawanka da shi bai san ka ba in ba kila a hoto an ce ga wani ai shi ne wani ba ka gan shi nan sannan a hoto ba wai kai a asalin kai ya san ka ba wani ma zai zo makabarta ya addu'a a makabarta wa kabarurruka bai taba sanin kabar a kabari za a ce ga kabarin wani shikenan yanzu nan sai ka rayu a duk Kaduna nan ka karaɗa Kaduna da surutu ana tsallakawa riga sau Allah ne bai san ka ba wallahi ka gan shi ka ga kaman ba kano ne amma ɗan riga sani na ka haife shi shi ma ya kalle ka yi ma ƙiri da muzu ya ce wannan kamar ɗan wuraren mai duguri kuma a gwado sa ka haife ka ana haka ko ba a yi ana yi kai a dangin kuma ba kuwa ya san ka ba a ƴan uwanka wanda kuka haɗa jini in tafiya ta tafiya aka shiga ƙauye sai an zaƙulo wannan da bai san ka ba to shi ne sai shekul islam ibn fodi Allah ji kansa da rahama ya ce to idan kana so ka birge idan kana so kowa ya sanka ko kai kokari Allah ya sanka kun gane idan Allah ya san da zamanka wani irin sanin sani da zamanka ya san kai nashi ne kana yi don shi ba don wasu ba kuma kana masa biyayya to ala ru'usil khalaiq zai daga darajarka duk sai an tara mutane hadamul fasli jama'anakum wal awwalin sai Allah ya daga kai cewa na dan aljanna ne to dole ku kowa ya san da kai ko an yi kowa so sai an san da kai ta ba nan duniya yanzu wallahi wani duk ka gama shekara takwas ina da baba Buhari wallahi wani bai san wa shugaban kasar Najeriya wallahi bai sani ba kun jina muku rantsuwa wallahi akwai wanda bai sani ba ka kama hanyar kauyukan nan ka gani ce ka san wannan ce a ana ganin ana wucewa da shi a hoton shi a jikin mota shi ne shugaban ƙasar najeriya ce to yana raye ko ya rasu a ce shi ya canza naira da kaji kana shan wahalan taki ya ce to a hai shi ne a ce shi ne modibo ya ce to allah shi kiyaye a ce amin modibo mana fatima ta ce na taba su ai kiya hakuri ai ni ma ina ciki in taba wanne ko Allah ya taimake mu annabi jamanya to a wannan shine da wanda ya tabbata daga walaisa min nisul shirkil akbar ko kariya fi ba'd al a'mal aw sun sashi na ayyuka wal halafi bi ghairi Allah kamar rantsuwa da wani Allah mutum ya ce ma kwaran kwatsa ha ko ba ka ba wuce ce na rantse da kabarin kakana ka yi faul ba ka bane ka da iya rantsuwa da qur'ani saboda qur'ani sifa ne na Allah ba halitta bane shi yasa ake rantsuwa da shi an gane ko to dan haka nan mallam yace wa qauli kaman mutun yazo yace ma sha Allah wa sha fulan idan Allah ya so wane ya so sai wane kai mun kace ban da shi yace a wallahi baka dai soyi ba in Allah ya so je kai ma in ka so ba a yin haka ko shi ya so bai isa yi ba ko shi ya so bai isa yi ba sai dai in Allah ya so sannan shi ya so kun fahimci magana to wannan shine halarsa malai cewa na'u dalika da da da makamancin wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa masa habbai dangane da shirka mafi girma yake cewa shin kun san menene haƙƙin Allah akan bayi hal tadri ma haqqallahi ala ibadihi yake ga ban mu'az ko sahabin sai ce ka san me haƙƙin Allah akan bayi wanda in sun yi sun kubuta wa haqqul ibadi ala Allah kuma menene haƙƙin da Allah ya dora ma kansa ba dan an isa ba akan bayi in sun yi zai musu mu'az ya ce qultu sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'ad fa inna haqqallahi 'alal ibadi haqqin Allah akan bayi shine an ya'buduhu su bauta ma Allah shi kadai wala yushriku bihi shay'a da dai kuma kar su hada shi da wani kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na 2856 da Imam Muslim a hadisi na 30 sannan su kuma ibada kamar da muka sani nau'uka ne kuma haƙoƙi ne wanda Allah ta'ala ke so kowa ya ba Allah haƙƙinsa kada ya haɗa shi da kowa. To sai shirka ƙarama wanda Malam Muhammad Sheikh Abdulaziz Ibn Bazin Allah ji ƙarsa da rahama ya kawo cewa duka abin da ya tabbata a nassi ko? Na daga Alƙur'ani ko hadisi aka kira shi da suna shirka ba tare da ya kasance cikin jinsin shirka mafiya girma ba. Wannan Malam Bin Baz ya ba da wannan asalin wato abin da yake ta'arifi na shirka ƙarama. kuma wani ya zo ya ce ma'anar sulasulan kamar yadda muka faɗa ya ce masa in ka so Allah ya so ya ce a ja'alta ni wallahi adlan kana sa ni daidai ne da Allah sai dai ka ce in sha Allahu summa shi'ita summa shi'ita ba dai ka ce wa shi'ita ba an gane ko faɗin summa ya nuna fifiko tafawut Allah na sama da abin halitta eh sama ba ta ruwan zinariya wanda zai iya baka miliyan kaza sadaka kyauta ko bashi ko makamantansu idan Allah ya kaddara zai baka sannan shi ma so in Allah bai kaddara zai baka ba ko yana da shi yana so ya baka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sai ya rubuta maka cek kawai sai cashless ya shigo ka dinga reto ga kuɗi a hannu sun ki materializing ko ba haka bane sun ki sauka ka je banki a ce ina ai ATM ma dubu biyu yake bada kai wato ko kwatankwacin Najeriya kwatankwacin kiyama ne ba. Walla Najeriya nan da zuwan kiyama akwai kwatanci da yawan gaske. Ka duba ka gani, ba ku ga an zo lokacin da mai kuɗi da talaka da aka zama ɗaya ba? Da ake ga mai POS can ya buɗe yana ba da dubu uku ga an fita a guje mai kuɗi na buga waya na yi bukin. Kai da kuɗinka kana bukin, kashi. wallahi baba ya burge ni an ji a jiki ba wallahi abin ya ban sha'awa wato ko banza an koyi tarbiya duk wanda ya wuce wannan karnin bai koyi tattali da gudanarwa ba ya shiga matsala wallahi duk wanda ya wuto cashless ya wuce matsalan man fetur din nan ya kawuwar haka bai mutu ba to ya kamata ka yi digiri a home economy da sauransu an fahimci magana abu ne mai kyau gaskiya tun asali muna da lalaci ne sa ba mu ganewa ba mu da tattali kasashen da suka gaba a duniya duk sun wuce wannan matsalar to inda za a yi abin da ya kamata zai amfane mu fiye da tsammaninku na farko za a wayi gari ba wanda ya sai sace dukiyar ƙasa babu shi mutum ɗaya ya sata walla bai isa ba bai isa ba abin da ya rage shine alƙalai da mahukunta su ma su ji tausayin al'umma su yi adalci da an cewa na barawan dukiyan ƙasa ne su tsara kanshi lahira a ga an bindige shi ko an yanka shi wallahi sai an zo ana yawo da cin hanci mutum bai iya karba wallahi wallahi da cin hanci da a zo mutum ba zai iya karba ba ka je saudiya ka gwada ka gani a ba kar ka gwada an kaje amma dai in mutum ya gwada a can ba zai ji da daɗi ba ba zai ji da daɗi ba duk wanda ya abin da hukuncin kisa ne ina muku rantsuwa da Allah sai an kashe shi ko baban shi ne shugaban ƙasa wallahi sunan shi matacce gawa sunan shi wallahi sai an kashe shi ba wanda ya fi ƙarfin doka a ƙasansu e zuwa da yanzu da nake muku magana ko muna roƙon Allah kada ya kawo musu lalacewa saboda in suka lalace duk duniya sai ta lalace an bance maganan ko to sannan na biyun su yana da alkhairi ne alkhairin shine za a zo a wayi gari ba a tsoron talauci ba a tsoron talauci saboda me asibiti zai zo yanzu ɗazu kaga wanda wani wanda muka gaisa da shi da bulu ɗin kaya a sultan bello wanda za mu house tape ɗin nan ya kira ni ya rike ni muka gaisa da shi ai na so muku bayani daga an fara kuɗi ba da shi muka je aikin haji official ne 2017 2022 din nan official ne mun je mu na mun sa tantin alhazai za mu dawo kusan asubahi wallahi ya faɗi a mota kan wani rashin lafiya mai kama da ajali ya saukar mishi gaba ɗaya muka tsorata da muka je emergency ɗinsa ni dai ina tsaye suka ce mutum ɗaya suke so kuma suna so ni in tsaya in ji su tura larabawan da wannan sauran ji suka fita wallahi malam wayoyin da aka jona mishi tsakanin kwakwalwar shi da kafafuwar shi da kirjin shi sun fi goma sha uku sun fi goma sha uku kwamfuta screen haka aka danna ka wani screen ya sauko kasa kana kallon numfashin shi da duk abin da ya shafi kirjinsa da komai a sarari gashi gashi a kwance amma likitan ba ruwan shi da shi kawai screen din yake kallo likitoci sun kai goma sha shida haddo wallahi da wasu 'yan mata cikinsu kawai sai dai ce maka number 8 kawai tafi kaza sai ka ga ya kawai nurse ta tafi wuri kaza kaza an kaza yan hannunsa a naɗe kawai wallahi a naɗe kawai screen nake kallo shine na faɗa muku da na ga wani abin ban mamaki inda ake kai mutum lahira a dawo da shi to ya zo wayansa kawai likitan ya ce min aikin hajji ya zo na ce aikin hajji ne mandu official ne ma sai ya ce mu okay in karbi namban bizan shi da passport namban shi so ina zuwa suka ce za su yi mai allura ne mazan amsa an mai alluran ya faɗa mun passport ɗin shi guda shida ne ya faɗi hudu kawai ɗilif sai ya kife sai ya ce min yaya na ce ai passport ɗin bai gama faɗa mun ba sai ce oke in jira zai farfado da shi nan da minti uku kuma in ya farfado sakan shi da zai yi ya koma in shirya na ce kai wallahi kawai sai na kalli agogo minti uku na yi kawai sai ya buɗe ido na ce mufti password last two digit sai ya ce mun 46 kawai sai ya sa kawai ɗin sai ya koma na ce la ilaha illallah wai a duniya muke kuwa filin kiyama ya faɗi to yana faɗin sai min shari sai ce what in ji shi likitan kenan sai suka kalli junan suka fashe da dariya yana min shari sai ce ce disease min shari a raina na ce taɓe jan wato ina ganin ko dai zan ce ni ɗan indonesia ne ya ce ce a wannan ciwo ne sai ya ce min zai cire wannan numfashin har ya mutu ba zai ƙara numfashi ba wallahi wata leda aka matso ta sako daga sama kawai aka turo injin ya kawo ta injin injin ya taho da ita a sama kiwu ana zuwa aka rufe kawai danna wasu abubuwa kawai sai ta zuƙe min share sai na ce ikon Allah ya ce har ya mutu ba zai ƙara numfashi ya ce ai mun shari cuta ya ce ka zo Najeriya sai ka gudu ai walla wani wata in ta fara da kasar ragon layya an yi rawan biki an gaji walla ta fara wani sai ka ji a makwabta ana yau dai an yi babuwa a gidan can ne ko ce ce yawwa to haka yi to abin da nake so ku gane na adalci nake so ku fahimta kun san a ƙarshe kawai suna aiki nan sai ka ji kawai yarinya ta ce bismillah ta gano nata result ɗin okay ta tashi kawai ta gaba abinta sai da ya rage shi kadai na ƙarshe a sama to wallahi sai da aka yi mishi aiki a zuciya wannan da ka gani da zal amin sai da aka yi mai operation a zuciya da aka kawo result din aka gama suka fito da shi suka ce suka faɗi kuɗin in dollars aka yi lissafi naira miliyan shida za a biya mishi a kuɗin Najeriya da ya ce min ka san me yasa na karɓi password din wannan visa shi ce ya ce Saudiya ta biya mishi fi sabilillah an biya mai fi sabilillah na ce musti na rantse da Allah da Najeriya ne kai ka mutu wallahi gawa ne kai bashama da tuni ka kwanta bashama rot an gama da kai kai ka ginda ke operation din wallahi abun sai ya baka sai ya baka mamaki to kuma kun san wani abu ana gama operation din suka sa shi ya miƙe ya tafi arafa da kafan shi da shi aka yi aikin haji wallahi bai rasa aikin haji ba kuma bai ƙara kwanciya ba har yau da muke magana da ku kuma operation aka mai a zuciya a zuciya kai mai operation ana gamawa suka ce mai tashi ka tafi aikin hajji kuma muna bin ka a intanet muna kallo in kana da matsala mu za mu zo mu ɗauke ka ba sai ka zo ba kwarai da gaske da yana da matsala kuna zaune wala ku ga likita ya shigo afwan afwan billah sorry you ko zai kama kai tafi da kai baka da lafiya wala baka da lafiya kuma in za ka yi gaddaman duniyan nan in za ka yi gaddaman duniyan nan in za ka yi gaddaman duniyan nan wallahi sai ka yadda baka da lafiyan nan wallahi sai sun furubin baka da lafiya mun je wani mashiro na daura da muka je ai ka sani shawwal wancan shekarar war haka ina saudiya wancan lokacin wannan abin muka je akwai abokinmu ɗan kano ne ɗaya daga cikin malaman da ya zo a mashiru'in yana mana lacca da ya gama yana cikin lacca sai ya kalli wani ɗan uwa ne a kano yana saudiya ma yanzu haka sai ce mishi labudda anna kamarit ya ce wallahi ko ka fara ba zan yi ba kai baka da lafiya sai ce mu malam jikina fa ina jin kamar wuta saboda ciwo mutumin ne aka ya gane sai ce mishi zo ya ce ka daɗe da rashin lafiya a jikinka kana jin kaza kana jin kaza ya ce ya ce ni malamin likitanci ne na addini ya ce kuma yanayinka ya nuna baka da lafiya zan baka shawara kakkai duka tafi Najeriya da wannan ciwon ba ku da facilitin da za a iya maka magani ka ji bawan Allah ya ce ka je King Abdulaziz asibitin gwamnati na Saudiya ka je muka zo jirgi ɗaya za mu taho da shi mun gama shirya kaya yana shiga suka kalle shi ka ji aiki da ilimi kawai zai bayani suka ce a ba mu bukatan bayani ka kawai ba mu jininka suka ja hannun shi suka ɗiba jini suka ce ya zauna awa biyu yana zaune kujerar da yake zaune fa da kansa ya shiga kawai sai ga wata ta zo kiwu da kujera ta ce awwal here ya ce mala ta ce fakud hina hina hina hina ya zauna ta ce ha ai ba ka ba fita kawai jininka da matsala suka kada shi suka yi cike da shi sai hugo min waya yace malam sun rike ni ba me ya faru suka ce zai awa 48 a wurin kuma kar ya kuskura a kawo mishi wani abinci ya ci abincin da zai ci su za su bayar saboda abincin da za su bashi suna so ya ba su result din jinin da za su gwada bayan awa 48 haji bayan Allah jini suka ce zai sha leda uku kuma ba su yadda wani ya ba da jinin ba su jinin da su suka yadda da lafiyansa akwai kungiyan ba da gudunmuwan jini a saudiya su kawai miliyoyin kuɗi suka sa jini za a rinka ɗiba na mai lafiya a siya ko nawa ne za su siya a tabbatar jini mai kyau ne an ajiye wanda bai da lafiya su sun ba da gudunmuwan jini sun siya a sami shi wallah haka suke kungiya ce musamman yadda kaga na marayunmu na mu'az su kuma donation ɗin jini ne nasu aka zo aka gama sa mishi jini aka gama abin da aka yi malam awwal ya za a yi suka zo suka ce ba wanda zai zo gurin shi ba su yadda ma wani ya shigo ba kar a zo a bashi wani abinci na ce mai ya ake yi ya ce malam kaga kofofin in ka zo kofan baki ba ne id card ɗinka na staff ɗin wurin kamar na alfaruk in dai kai ba staff ɗin alfaruk ba ne ko ka sa ba zai buɗe ba amma kai staff ne an yi activating katinka kawai za ka ciro haka yadda ka ga wannan kana soka kofar za ta buɗe ka wuce ya ce mun ba zai yi ka shigo ba na ce za ka ga Najeriya ka jira ni ina nan shigowa kusan yanayi da na zo sai rika danna waya kusa da kofar da wata staff ta zo os os os a kiyu sai in bita mu shige wallahi sai in bita ko sai in dauki waya in fara cewa ahlan wa marhaban kaza kawai ni ma asba kawai bako ne ma'aikaci na neman wani in banza da su sai in je kofa ta gaba da na ganta a rufe sai in jira wani na zuwa yana sa kiyu sai in bi shi wallahi sai da naje inda yake yace mun ya akai kazo nace kulhu wallahu ta kawo ai kulhu da ikhlasi da ta karanta nace ban san dan Najeriya bane kuma kofofin na kirga mutanen da suka wuce yan sai an tashi aiki da akwai karin mutun daya da an nemo za a ga Umar ne kuma ya gudu so haka zuwa karshe wallahi har yanzu lafiyarsa sarai malam suka canza jininsa suka yi komai duk wannan magana fa kasa da awa 48 aka yi kasa da awa 48 haka suka yi kuma aka abin nan to me muke so mu gane adalci adalci kuma wannan adalci yana farawa da ni da ku ne fa eh da ni da ku in ni zan adalci a abin da nake yi kai za ka yi su za su yi wani zai yi gobe za a sami kai ciyaman ne kai kansila ne kai kaza ne kai kaza ne daga nan kishin ƙasa kishin ƙasa wallahi mu ba ma kishin ƙasanmu mu manyanmu ba su kishi talakawan ba mu kishi in kuma ba a fara kishin ba ba za a samu gyara ba lokaci ya ƙure mana a yadda aka nuna amma ina gana kai ƙarshen abin da ɗin sharhi ne nake ko? naka ina ganin sai ya ƙure mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu yaushe lahadi ko? tafiya na mun samu tabbacin tafiyan? eh? tafiyanmu na gobe mun tabbata za mu tafi? to amma dai a zama alat an ji malantar zan ƙara waya da wanda za mu tafiyar tare da su zan kira malami ni daura idan tafiyar na nan za mu je in ba ta nan kawai gobe ina ga mu zo mu ci gaba ko kuwa in ba tafiyan za mu sanar gobe karfe nawa goma in dai ba tafiyar gobe za mu yi za mu break mu dawo da yamma ina ga haka zai yi ko in kuma an yi in mun yi tafiya na san za ku gani ko a whatsapp group ko sauransu za a sa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana maimuna da Allah ya amshi rayuwanta Allah ya gafarta mata mu kuma Allah ya bamu gujirincin mata na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah